الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أيو سافير رانا الجمعة شاشدة قوات رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 da ya dace da bakwai ga watan hudu shekara ta 2023 za mu ci gaba da karatun littafin kifayatul awami fil buyu'i wato littafi da aka rubuta ma'amawa su ne game gari wayanda ba ɗalibai ba ba malamai ba wanda sheku abdullahi ya rubuta don ya yi bayani akan matsayin kasuwanci da kuma abubuwan da ke da alaƙa da su saboda ana son mutum abincinsa ya kyau suturarsa ta yi kyau abin da yake sha shi ma ya kyau wannan baya yiwuwa dole sai ka san hukunce-hukuncen abin da za ka sayi ko za ka sayar to a farko malam ya fara bayani a muka tsaya baiti na sha tara yanzu za mu tashi baiti na ashirin inda yake cewa ya ati zamanun la yubalil akhizu amin halalin am haramin ya akhuzu لا تأكلوا أموالكم بالباطل وآية الربا حديث القائل نهى بيوع الجرر الرسول على جميع فاسد دليل والبيع قد يعرضه الوجوب والكره والحرام جالمندوب أركانه الصيغة ما على الرضا قولا وفعلا دل في القول الرضا وقول من يخص بالمحقر بيع المعاطاة خلاف الأكثر to bari mu gani ko muna iya fassara su to a baitocin baya sheikhu abdullahi rahimahullahu ta'ala ya koro mana zance dangane da hujjoji ƙur'ani da hadisi da ijma'in malamai da ayyukan sahabbai da zantukansu da suke tabbatar da cewa lallai musulmi ya rike sana'a abu ne mai kyau matsayinka na musulmi to kaka zauna ba sana'a ya kawo mana cewa sahabbai sun yi sana'o'i sannan ga hadisai manzon Allah ya kwadaitar to daga cikin hadisan ne malam zai dora zai ci gaba sai ce ya ati zamanun wani zamani zai zo la yubalil akhizu mai karba layu bali baya kula amin halalin abin nan da ya riƙa shi daga halat ne am haramin ko ko daga haram ne ya akuzu yake karba shi yau bai damu ba shi dai kawai damu shi ya shigo hannu eh babu ruwa dai kaga wancan zamanin kenan babu wannan ɗabi'a shi yasa banzo Allah ya ba sahabbai labari saboda hadisi ne na Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cikin sahihul bukhari manzo Allah ya ce ya ati alan nasi zamanun la yubalil mar'i mar'u bima akhadha al mala amin halalin am min haram to haka manzo Allah ya ce zamani zai zo wa mutane wani zamani yana nan kaga lokacin babu shi yace zaka ga almar'u mutum la yubali baya kula baya damuwa bima akhadha al mala da abin da yake karba na dukiya amin halalin shin daga halatu ne amin haramin ko daga haram ne wani ma saboda izgili zai iya cewa ma shi ya ma haira son haram din wai ya haida din shi to ka duba ha gani ba to wannan hadisin isharata yana kwadaitarwa cewa mutum ya riƙe sana'a eh saboda ta hanyar sana'a kenan wannan zai taimake ka ka ainihin samu abin da yake na halat wannan ta fuska ishara kenan to kaga tun da mu zamanin mun tabbatar da ya riga ya shigo mu to abin da ya rage ga kawai mutum ya rike abin da yake iya ganin zai iya samun abu na halatta ya ce to kawai su suna nan mutane ne waɗanda alhalalu ma hallafi aidi abin da ya sauka cikin hannayensu to shi a halal ko bincike ba a yi in ma kana bincike sai a ce wasa mi haka bincike to abubuwa ne suka lalace sai kai ta wahala na lillahi wa inna ilaihi zai kawo mana matsala to sai mala ya ce la ta'kulu amwalakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku da barna wanda yake ce basi ne na aya ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sai ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum Allah ya ce ya ku masu imani kar ku ci dukiyoyi sashen kuwa sashe tsakanin ku bil batil ta hanya mara kyau amma ta hanyar sata ko ta hanyar kwace da makamantansu ko ta hanyar a baka amana alamun ce maka kai yaudara shine bil batil din to sai Allah ya istisna'i sai ya ce illa an takuna tijara ka gani dukiyar waninka akwai inda ta halatta ka ci shine ta hanyar kasuwanci ya saida ma abu to haka nan wa ayatul riba akwai wata aya nan mai tsoratarwa akan riba ita ma tana nuni tana ishara kan cewa lalle mutum ya riƙe sana'a shine faɗin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la ta'kulur riba kar ku ci riba ninkin ba ninkin wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsaya ga halat sai ce la'allakum tuflihun to ita yake nufi ba waccan aya yake nufi wa ahlallahu albai'a wa harrama riba eh wannan aya yake nufi to shi ne yake nufi da wa'ayatun riba sai ce hadisul ƙa'ili kai daga cikin hujjojinmu na sana'a mutum ya rike sana'a akwai hadisin nan da yake cewa na ha rasulu sallallahu alaihi sallama manzon nan sallallahu alaihi sallama na ha ya yi hani buyu algarari a yi cinikayya na rudi duk cinikin da akwai rudi to manzon Allah ya hana shi haramun ne rudi shine ka sai abin da ba ka da tabbacin lafiyarsa ko kuma rashin lafiyarsa zai iya yiwa a samu nasara zai iya yiwa a samu matsala rudi kenan eh ana iya dacewa ana iya hasara to wannan ciniki ba daidai ba ne kamar ka ce min mutum to an sace min mota saboda haka mu yi jinga in saya ma in Allah ya sa an gani daga baya sai a baka ko kuma a wani ga dubu goma shiga cikin ruwa ka kamo min kifi na dubu goma duk da dai a shehu abdullahi zai ba mu misalan bai ulgarari to duk wannan haramun ne ana son ka sai abin da yake wato lafiyarsa ta fito fili an gane ko? ta riga ta fito fili to sau da haka irin cinikin nan da aka yi wai no testing haramun ne bai halatta ba fihe gararun ka sayi wai ba a gwada kawai dai ka hau kaddara to wannan garar ne haramun ne bai halatta ba to shine malam ya ce kaga wanga hadisi hadisi ne tabbatacce shi ma ya zo cikin sahihul bukhari wannan hadisi hadisi ne tabbatacce kuma dogon hadisi to sai malam ya ce a wannan hadisi da ka gani dalilun hujja ne ala fasa ala jami'in fasidin akan duk wani ciniki wanda yake wato akwai rudi cikinsa cewa ɓatacce ne ko an yi shi bai yaba shi ne ma'ana Eh, sau da haka in kuka ƙulla ciniki akan rudi to ko bisa jahilci dai kun yi shi to walwale shi ake yi kai a maida ma kuɗinka shi a bashi kaya ne na fatar an gane Eh, ba a sayan daga ciki akwai sayan abin da yake majihuli abin da baka san shi ba kuma baka san sifarsa ba kuma wanda ya san sifar shi kuma bai bai zo ya ma bayanin ga sifar shi ba so da haka ko riga za ka saye to in baka ganta ba to a baka sifa Eh, wannan zai zo nan gaba ya halatta in gida ne baka gan shi ba to ya halatta a suranta ma shi a yi ma bayani in fili ne amma baka san abu ba sannan baka san sifarsa ba sannan ba wani wanda ya zo ya ma bayanin sifar shi to ba a kulla wannan cini baka ce a ai ni na aminta da shi ai ba zai yaudare ni ba a to ita shari'a ba ta yadda ba to shine ma'anar dalilun ala jami'in fasidin duk wani ciniki wanda yake akwai rudi a cikinsa to ka sani fa wannan hadisi hujja ce kan cewa ɓatacce ne ko an ƙulla shi to walwale shi ake ba za a tabbatar da shi ba an gane ko ba za a tabbatar da shi ba zai yi ƙarin bayani nan gaba ana hadisi ƙa'ida ce a nam yana cikin sayi musulun bai cikin bukhari hadisin abu huraira na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai ilhasati yana nan cikin bulugul mara to daga ciki ya zo wa an bai ilgarari cinikin rudi abinda a zahiri za ga kamar lahiya launi amma a baɗini kuma ba haka ba ne to shi ake kira gara to sai hukunci hukuncin cinikayya walbai uka gashi ciniki alwujubu wajabci kade ya ari duhu yana iya bujiro masa akwai inda wajibi ne a yi ciniki kamar misali mutumin da yake son ya sai abinci don ya ci yana jin yunwa ko ya yi nema sadaka ko kyauta bai samu ba yana da tonan wajibi ne don ba zai zauna yunwa ta kashe shi ba haka nan abin sha an gane ko ko kuma mutumin da gashi lokacin sallar juma'a ya yi bai da ruwan aro Allah na kyauta ko na saraka kuma shi mai ruwan ya ƙi ya bashi saraka don ba a yadda ya sai da mai ruwan ba tun da lokaci ya yi in yi mai ya riga ya hudu ba to nan ba zai ce a to tun da ya ce ba zai sai da ba shi kenan barin koma yi taimama a dole ne ya sai ruwan ya je ya arwalla ya sallah amma ko ruwan arwalla ne in dai ana baka kyauta to ba a saya in dai har an riga an yi kira na biyu to yana da kyau mutane su kiyaye wannan za a ga an yi kira na biyu mutane na ta sayan ruwa suna abin nan da duk wannan bai halatta ba wal kurhu hakanan ciniki akwai sadda yaka zama makaruhi to a mazhaban malikiya ka bai il hirri wasabu'i kamar sai da musa ko dabbobi masu dagi irin zaki damusa da sauransu kawai ka saye ɗaya don ka aje ka dinga ganin sha'awa amma in za ka saye ne don ka yi amfani da fatar su to malamai sun ce babu komi ya halatta ka sayi giwa don ka cire fatar ta ka je ka yi wani abu ko ka sayi zaki duk babu komi amma irin ɗaya ka sai ka aje a cikin gida kawai don ɗaya ƙawa ko al'ada to wannan makaruhi ne a mazhabin ta malikiya wal haramu haka ciniki akwai sanda yaka zama wa haramun kamar sai da giya ko duk wani abu mai sa maye wal mai tati ko motsai da sauran cinikayya waɗanda an ka hana wanda za su zo nan gaba duk za a yi bayani jal mandubu ai ja almandubu an shafe hamza saboda wazani almandubu ciniki yakan zo mustahabbi ja'a yakan zo mustahabbi Eh, ina misali shi ko suna ba da misali kamar a abokinka ya ce na rantse da Allah sai ka sai min abu kaza to nan mustahabbi ne ka sai mai saboda ka barrantar da shi daga rantsuwarsa da in baka sai mai ba sai yayi kafara eh eh amma in ba cutarwa shi ma malamai sun sa kaidi sun ce in ba cutarwa gare ka kai mai kayan eh in akwai cutarwa to wannan ya ta zuwa kafara eh eh yayi makai ne ko ba haka ba eh ta yadda kai in ka saida mai abin zaka cutu to wannan yayi hankuri ya je ya kafara don babu wanda ya sahi ranzuwa Mm. amma in ba za ka cutu ba ba za ka shiga wata damuwa ba to an so ka sai dame shi saboda daga cikin musahabi shine barrantar da mai rantsuwa ba a son a kunyata shi to wannan kun gani kenan amma ga asali ciniki halatta ne kamar yadda ya gabata a baya to shi yasa ya kawo maka cewa dukkanin ƙa'idodin nan na shari'a abin nan hukunce-hukuncen nan na shari'a to ciniki wani lokaci na bijiro musu kusa da yakan zama haramun kusa da yakan zama wajibi a kusa da yake zama halat kusa da yake zama makaruhi amma asalinsa to musahabi ne yanayi shi zai bayi zuwa a tabbatar masa da matsayin shi to arkanuhu sai rukunan ciniki wanda ya an kai ciniki babu rukuni ɗaya daga ciki to ciniki bai yi ba mala ya ce rukuni na farko a sigatu a samu siga kamar yadda wajen ɗaura aure akwai siga to haka shi ma wajen ciniki akwai siga duk da dai malamai sun saba kamar yadda zai yi bayani to amma mu a wurin mu malikawa sigan nan ma'alar riba ƙaunar wa fi'ila duk abin da ya yi nuni a kan mai saye ya yadda mai sayarwa ya yadda to shi ake kira siga abin nan da ya nuna yarda ƙaunar magana ce kaga al'ijabu wal qabul kenan al'ijabu ɓangaren mai sayarwa shine ka ce na saida maka kayana akan kaza to wannan shi ake kira da al'ijabu shi kuma sai ya ce to na saya to shi ake kira da alƙabulu to wannan ƙaunan kenan eh kamar alhaji nawa abin da yake sai ka ce to naira dubu to sai da min dai dari takwas sai ce to na sai da ma shi kenan ciniki ya kudu kuma akwai wani abu duk cinikin da rukunai ne sun cika ma'ana ya, ya zabo sahihin ciniki shar'an to kotu ɗaya ka iya walwale shi da kai mai sayarwa da kai da ka sayi ba wanda zai ce ya fasa wannan gangancin da yawa mutane ba san da wannan ba duk za a yi bayani nan gaba wa fi'ilan ko kuma aiki dalla da yardan nan ta yi nuni eh mu a wurin malikawa to siga tana iya zama wa aiki wajen ciniki kamar da da yawa yana faruwa kawai ɗaya kaga an kasa abu bisa teburi sai ka aza naira ɗari sai ka ɗauka ka yi gaba kai ba kai magana ba shi bai magana ba yana faruwa ko bai faruwa to mu a wurin malika wannan ya halatta ta fuskar aiki miƙeƙe ne aka ba da kuɗi shi kuma ya miƙo ma ba tare da ka ce ka saya min kaza ba shi kuma ya ce na sayan ma ta wurin mu malikawa ya halatta amma wurin shafi'iyya su sun ce haramun ya an yi wannan ciniki bai ba kawai ɗaya ka zo ka ga abu ko da ka san farashinsa ko kuma an rubuta misali sai ɗaya ka aza kuɗi ka ɗauka la sai ka ce a saida min abin da ka gani rubuce ka faɗa shi kuma ya ce na sai dama to a wurin shafi'iya sannan ciniki ya kudu su sai an samu ƙauli a wurin sai an samu ƙauli to amma mu malikiya suka ce a su kuma hanafiya suka ce a abin nan in babban abu ne kamar irin gida ko mota wani dai babban abu haka to sai an samu zance sai an samu ƙauli amma abu ne wanda ƙananan abubuwa haka kaga ana sai da mangoro ko kankana to su wurin suka ce wannan ba sai an samu ƙauli ba in dai ka san farashin ta kana aza kuɗi kai ka ɗauka ka tayi gaba shi kuma ya rika kuɗin shi kaga mu balikiya sun halatta mutulaka akan babban abu ne zaka saye ko ƙaramin abu to ko ba a yi magana ba kawai dai a samu yarda ta ɓangaren ka tunda Allah ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum yawa yarda kawai ake nema to da an same ta bukata ta biya mala yace fil qaulir rida to cewa siga ma dalla ala rida qaulan wa fi'lan to wannan shine zance yardadde ai fil qaulil marji eh kina akwai wasu zantuka waɗanda ba wannan ba to amma wannan ra'ayin da shi malayin rija yake da na malikiya tun da dama ba maliki ne da yawa za ka gaida faruwa sai ce wa ƙaunu zancen manya husu wanda ke keɓance siga bil muhaƙari da ƙananan abubuwa bai almu'aɓati ta ɓangaren cinikayya ta miƙeƙeniya su ne hanafiya to khilaful aksari wannan ra'ayi nasu ya saba ma ra'ayin mafi yawan malamai da sun ka ce ya halatta saboda haka su sun ce sai yan abin abin nan haƙirun ne jiddan ƙaramin abu ne ma'ana ba abu ne wanda yake da wani dogon mahimmanci ba an gane ko to su sun ce shi kaɗai ne ake iya bai'ul mu'afat shine miƙeƙe ne ya bila ƙaule eh ka miƙa kuɗi a bagago eh wannan muna yin haka a aikace eh to mu a wurin mu ya halatta a ci gaba da yi ba komai sawan abin nan yana da tsara ko da gida na misali ko mota an gane ko to ya halatta ai wannan ciniki ba sai an yi magana ba muddin da kai ka yadda da zaka saye shi da zai sayar maka kuma ya yadda tare da sauran arkanu da za su duka wannan ana magana ne akan siga to sai rukuni na biyu mun ji a rukunul awwal ko asigatu yawwa ma hiya siga sai ka ce ma dalla ala rida qaulan wa fi'lan shikenan ko ne rukuni ka haddace shi sannan kuma ka san ta'arifin sa to sai ce wa aqidun bi sharti tamyizil lazim mukallafan rushida fi daw'in ulim rukuni na biyu wa aqidun da masu ƙulla ciniki mai saye da mai sayarwa to sai an zabe su shine aqidan anan duk ya shafi mai saye ya shafi mai sayarwa eh duka amma suna da sharadi ba kowa ya halatta ya sayar da abin sayarwa ba kuma ba kowa ya halatta ya je kasuwa ya sayo kaya ba to wannan muhimmin jiddan shine ce bi sharɗi tamyizin da sharaɗin shi mai saye da mai sayarwa yana da tamyizi yana da wayo da zai iya rarrabe abu mai cuta da abu mai amfani to koda bai balaga ba to ya halatta a buɗa mai shago in yana da wayo ya an ba shi kuɗin jabo yana iya ganewa in ya je kasuwa an ka ba shi kaya mara kyau yana iya ganewa to ya halatta ya saye ko ya sayar amma duk mutumin da ko yaron da ya zambe da wannan tamizi kana iya tura shi so ma kankana a bashi rubabba kuma ya taho da ita babu ruwa ne to wannan wan kulla cinikin cinikin bai yi ba sai in wanda ya tura shi ya ce ya shi ya yadda ko da dai tun da dai an riga dai an yi ba komai amma dai cinikin bai kullu ba sai wanda ya turo shi ya tabbatar saboda alƙaulu ƙaulu wakili wanda ya turo shi to shi yanzu shi za a koma zuwa gare shi eh saboda haka idan ka sai kaya ga yaro kuma yaron nan ba mu mayyizi ba ne to wannan ciniki bai yi ba sai in shugaba ne ya abin nan ya yadda to shi da cikin ka'idodin da gwamnati za ta sa wa 'yan kasuwa duk wanda zai bude shago a tabbatar da yana da tamyizi an gane ko yawwa yana ya gane abu mai kyau ta bangaren kuɗi ko ta bangaren haja abubuwan sayarwa kuma yana ya gane kishiyansa lazim kuma wannan sharaɗi fa lazimi ne ya lazimta ga wanda zai sayarwa da kuma wanda zai sayi to ka gani saboda wannan tamizi ya fitar da yaro wanda ba mu mayizi ba sannan mukallafan sharaɗin kuma mai saye da mai sayarwa ya zama mukallafi lokacin da ya saida maka wannan abin ko ya sai wannan abun ba wai an ɗauke mai shari'a ba ne shi kuma wannan ya fitar da mahaukaci in ka sai kaya ga mahaukaci to ka sai banza eh ka sai banza in ka sai da ma mahaukaci kaya to ka sai da ma banza saboda ba mukallafi ba ne haka ya fitar da asakaran wanda ya zo cikin magagin giya ko wani abu da ya shafi ta hayyacinsa shi ma bai saye bai sayarwa a wannan halin sai ya wartsake saboda bai san abin da ya kai ba ko ya sani rushida sannan ya zamo an yi mai hukunci cewa shi rashidi ne shi kuma wannan ya fitar da wawa dolo kasan akwai wanda shi ga shekaru ga girma amma wawa ne in ka buɗa mai shago to sai a ta kwawa te ko babu su shi safihud ne ana samun irin su shugaba ko to duk irin waɗannan ba a ainihin saye gare su kuma ba sa sayarwa to kamin ka sai kaya ga mutum duk sai ka bincike wa'yan ga sharuɗa ka duba ka ga cewa ko da bai balaga ba da eh to ai yana da wayo sannan kuma a ba mahaukaci ba ne a bai sha bai cikin mai yana cikin hankalinsa ko yawwa sannan kuma ba sai ba safihun bane ba wawa bane sharadi na hudu fi tau'in olim eh kuma cikin zaɓin kansa ba ci da sashi aka yi ba ma'ana ya saye ne a cikin ra'ayin kansa ba wani ya ci da sashi ba an gane ko to shine fi tau'in olim yawwa a cikin yin son zuciyarsa da abin nan kai a cikin yardar zuciyarsa olim an san cewa ya sai da wannan abin bisa ga yardarsa ba wani ya dolanta masa ba ya yi masa barazana da sauransu cikin ra'ayin sai ko ya saya wannan su ne sharuɗa na aƙilu mai saye da mai sayarwa siffa ta farko tamyizun sifa ta biyu sharaɗi na biyu kai mukallafun sharaɗi na uku shine arrushudu ta hudu gashi shine adamul jabri shine rashin cilasta masa to duk wanda ya sai da abu bai cika wa'annan sharuɗan ba to cinikinsa bai kullu ba to shine zai yi bayani yanzu sai ce la yalzamu sabiya to bisa ga wannan ka'ida ciniki baya lizimta karamin yaro wanda ba mu mayyizi ba yayi abin da ake kira da allafu wan nashru almurattab shine bayan ya kawo waɗancan dunkule kuma zai kawo maka wasu abubuwa waɗanda za su ƙara sharhin su amma yaron na in mumayyizi ne to ba komai wal majnuna haka ciniki baya lizimtan mahaukaci hauka ne na taɓin ƙwaƙwalwa ko na iska ko na maye duk dai ya shiga da almugu ma alaihi wasu sun ce hadda wanda ya bacci shi ma cinikin wanda ya bacci bai bai ba saboda lokacin ba mu kallafi ba ne eh saboda haka baka sai da mutum kaya cikin mafarki ka ce ai shi kenan saya ta waye ɗaya ba da kuɗi eh wala safihan haka ciniki baya lizimtar wawa an gane ko wawan da lam yakun ma'azunan wanda ba a yi masa izini ba amma in mai gida ne ya yi masa izini ya je ya sayo ko ya sayar to babu komai yanzu in ma an yi kwaruwa to kwaruwar ta shafe shi tunda shi ya bashi izini shi ya bashi shi ya bashi izini sau da haka in ka san yaron ka safihun ne wawa ne kuma a haka ka daure ka buɗa mai shago to in wani ya zo ya kware baka cewa ka kai shi kotu ko ba haka ba tunda tun harko kai ka saba ma shari'a to sai ce wa mujmaran wa mujbaran jabran haraman haka ciniki baya lizimta wanda an kawa dole sai ya sai da kayansa kuma jabran cilastawa haraman ta haram kenan akwai cilastawa ta halat eh kamar yaro ne mai gida ne ya ce sai da gida ne ko ya sai da wani abu na shi in bai sai suwa ba zai yi mai wani kaza zai yi mai wata ukuba ko ya kashe shi da sauransu kuma ya tabbatar da in bai yi ba yana iya azabtar da shi sai zo ya sai da magidan to cinikin bai yi ba an gane cinikin bai yi ba kuma alima manishtara kai da ka sai gidan shi da ya sai gidan gare shi ya san cewa shi da sashi an kai ya sai da gida ne aula ko bai sani ba to cinikin dai duk bai ba ko ka sani ko baka sani baka cewa to ai ni ban san shi da saka an kai ba hmm? so haka in ka bashi kuɗi daga baya sai ya samu yancin kai ne ya samu wanda zai kwato mai haƙƙi ne ya haita daga ƙangin wancan mugun shugaba na shi to alƙali amsa gida ne ɗaya zai ga hannunka ya miƙa mai baka da kosisi kai ka yi hasara amma wasu malamai sun ce a'a in bai san dole an kai mai ba to ya koma ga wanda ya sa shi dole ya kai shi kotu shi biya shi in kuma ya san cewa mai gida ne ya tilasta shi ko suka tilasta shi an gane ya sayar ba zaɓin kai ne na ba kuma kai ka sani ka san cewa tilasta shi an kai to in ka saye wannan ciniki bai ba wannan ciniki bai ba to ana samun irin haka nan sosai to sai an kula so da haka irin wanda yan kidnapping za su ce mai ko ya sai da gida ne ya ba su kuɗi ko su halbe shi sai ya ji tsoron kada su kashe tunda suna iyawa sai zo ya sai da maka to wannan ciniki bai yi ba wannan ciniki bai yi ba in haka ji labarin ga yadda abin ya faru ga waɗanda suka cilasta shi ta saida mishi daga baya samu yancin kai ne to zai alkali zai an shi gida ne ya baka gidan shi ya bashi kai kayi hasara eh to cilasta shi an kai in kuma kana ebe yanki da nafin ka bi su ka ansu kuɗin eh in ba ka sani ba sai ka bi su su biya ka ai shi da aka magana in kuma ka sani to za ka bi tun da ganganci na kai saboda haka a nan sai dai ka taimaka mai ba gida ne zai sayarwa ya ka sai wannan ciniki ba ciniki ba ne ya sha faruwa da yawa to bai halatta ba amma saboda rashin sanin shari'a an yi ta tai yana can hannun yan gida nafin sai kaga ya bugo ya ce a sai da gida to Allah in bi hannunsa yana sai sai to babu shari'a eh shi kawo wannan irin wannan in ya faru to yan uwa su ne za su taru su sai su biya ba wai wai dukiya ta za a cewa a kundume a sai su a ku yan uwa ne ku aiki ya taso ma in gwamnati ba ta yi ba in gwamnati ta yi kuma alhamdulillah ko wasu masu yi bi sabilillahi amma ka a ce a sai da komi na shi wai a je a kwato shi to in ma ku yan uwan kun kai to kun sai da ma banza gida ne na nan gida ne gidan ku kun ka sai suwa ba na shi ba dan wajibin ku ne yanzu ku kwato shi Allah ya sa buga da shari'a to amma akwai jabri na ha na halat eh kamar mutumin da yake da kaya ana cikin matsi talaka na cikin matsi ya ɓoye kamar abin da 'yan gidajen mai kai ana neman mai sai kaga sun rufe ba su sayarwa to wannan hukuma ta tilasa shi a sashi dole ya buɗe gidan mannan a zo a sai da mutane to wannan jabri halat ne saboda maslaha al'umma ana samun haka nan ko? ko su rufe shagunan abinci ga talakawa na bukata so shari'a ne kawai ba to wannan jabri ne na halatta eh babu gobe tunda akwai maslaha tadawulul amlaki to jujjuyawar ababen mallaka da aka sayar bayali safa mana mutum kusan hudu ba ya ce cinikinsu baya lizimta to sai kaddara ta horma ka sai kayan dan giya cikin giyarsa ko mahaukaci ko yaro wanda ba mu mayizi ba ko wawa misali ko wanda aka wa jabri ya sai dama da ya sai dama kai ko ka sai dama abokinka shi ko ya saida ma aboki ne shi ko ya saida ila ko da ya kai ciniki ɗari to shi wanga da an kawa dole wanga na harkon da ya saida maka duk sanda ya samu yanci ne an su kaya ne ɗaya za'ayi daga wancan na sama a miƙa mai kai sai ka bi wanda kai na harko sai ka bi wanda ya cilasa mai shi kuma wanda ka saida mai ya biyo ka kowa ya kwaci haƙƙi ne eh to kaga ai an samu jujjuyawa ko ya shigo hannunka ya shiga hannun abokinka ya hita ya shiga hannun abokin shi ya to wannan jujjuyawar ba a cewa a yanzu tunda an duba an samu ciniki goma shikenan to kai da aka wajabri kai haƙuri la to la yufitu ma ba'a abin nan da ya sayarwa baya kubuce masa duk sanda ya samu yancin kai ne to masu ƙarfi za su kwato mai haƙƙi ne su ba shi abi ne kuɗin ka kai kuma sai ka koma ga wanda ya mai jabri shi biya ka ba shi zai biyan ka ba tunda cilasta shi an kai to yana yiwa bauya ce mai gida ne ya tilasta mai sai ya sai da boyatai sai sai da ma bisa kaddara kuma kai sai ka je ka sadu da ita to wa hudda watsu hadda haddi ho sai ayi ma a ka yi zina don ba ciniki kai ba in alima ko inda ya san cewa an masa jabri in kuma bai sani ba to ba za a yi mai haddi ba amma dai cinikin babu shi cinikin babu shi akwai aiki kanmu to hamiluhu laisa alaihi yarji'u to wanda yawa shi wancan majburi ya yi masa lamuni to laisa alaihi yarji'u to bai dawowa gare shi ya ce ya bashi wato haƙƙinsa misali idan an masa jabri kan lamunce masa misali kila aro kan bashi tilasta shi an kai ya je ya nemi kuɗi ya yi wani abu kila sai kan bashi aro ko kan bashi ajiya ko ka ce a misali ya je ya samo kai kawai kayan mai lamuni an gane ko to sai daga baya sai labari ya kawo maka an ka ce to ai hawan nan da kawo alamuni fa mai gida ne ya yi mai jabri ya yi masa jabri an gane to abin da ka bashi in kuɗi ne ka bashi to baka dawowa ka ce shi ya biya ka sai dai ka koma ga wanda ya masa jabri so da haka duk wa'ancan abubuwa da suka gabata to ba ga shi wanda an kawa jabrin kai za ka dawo ba kenan da aka cilasta mai ya saida ma gida sai saida ma gida an gane to daga baya sai ka gano cewa an masa jabri ne ya sai da gidan sai hukuma ta an su gidan ta bashi to kaga akwai kuɗinka ko to baka dawowa gare shi shi in dai ka jahilci jabri an kame to sai ka koma ga wanda ya mai dole sai ka sa shi kotu shi kuma alƙalin in ya san shari'a to sai ya kwato ma haƙƙinka sai ya kwato maka haƙƙinka an gane sai ya kwato maka haƙƙinka saboda haka duk wanda ya jabri eh ga wanda duk wanda aka wa jabri to in an ka masa lamuni ko kuma ka bashi sako misali ya je ya soyo abinda kuma ya yi daidai da cilasta shi an kai ya so wannan abu e kila mai gida ne ya ce in bai kawo mai buhun dangote ba sai ya mai bulala ɗari kai baka sani ba sai ka cewa ne je kasuwa ka so min buhu sai je sai buhu ya kai mai gida ne sai ka ji shu wadda kan lalaba sai ka ji an ce ai buhun da ka aike shi sai ya kai mai gida ne to bincike ya gano cewa ashe mai gidan ne ya masa jabri an gane to sai ka kai mai gida ne ko to ba shi ba saboda shi tilasta mai an kai yana da uzuri saboda lamuni ka ba shi ka aminta da shi shi yasa ka ba shi sako muslifuhu fi zaka to wanda ya ba shi rance ko yawwa kama wanda yanki da nafin sun ka riƙe sun ka ce sai ya kawo miliyan goma sai ka ba shi rance to la ya tabi'u to miliyan goma ɗin nan da ka ba shi bashi to ba ka dawowa ka ce ya biya ka daga baya sai dai ka biya yanki da dafin su biya ka ko ba ka ya ka bar ma Allah ka yi hasara ko kuma a'a yaro ne mai gida ne ya ce lallai lallai yau in bai kawo rubu goma ba sai ya azabtar da shi sai ta yi same ka bai baka labari bai ce da Allah wani ka ara min dubu goma sai ka ara min shi sai ta yi kawai mai gida ne sai kawai mai gida ne lokacin biya ya ce to ai gaskiya ka yi hakuri mai gida na ya ci da sami to baka ce a ni sai na kai ka kotu to sai dai ka kai mai gida ne in kuma ka san dama ci da sashi an ka yi to kai kai hasara tun daga kai ka sani ko so da haka waɗanda yan kidnapping suke kamawa gwamnati da yan uwa da aka kama su adda haƙƙin su kwato su in hashi bai da abin da zai biya ba ca za a yi a'a a sai da komi nashi ba a adami ku dai za kuna ku sai ku ci bashi in habba ku da a ba a zaɓin dukiya ce ba a zaɓin dukiya shi na'am eh so sun ci bashi sai hebi su bashi su biya shi in kaya ne na sun ka ɗauka sun ka yi amfani da shi eh ya dawo eh su za su biya bai hawa kai ne don ba in sun bar shi suna da hali ko hanyar da za su bi su kwato shi sun yi laifi in kuma ba su da Allah ya sani ba su da laifi ya kyautata shi ya biya musu don yanzu abin da shari'a ke kallo yanzu inda wani zai kashe shi suwa za su ci diya ba za su to yanzu kuma ya shiga halaka kuma ku ce ba za ku cire duke ku kwato shi ba eh ai da magana diya ce ko kuma yan mutu gado ne wa zai gado ne kaga hawayo abin da ya nashi akwai sadda zai dawo a gare ku ita yin shari'a kawai abin take kallo tilasta shi an kai wahala ta ya gani saboda haka su da sun gaci bashi to in yadda sai a ce to shi kenan su su biya amma bisa ra'ayinka ne in ya ce to zai iya taimaka shi ma ya haɗu a biya babu komi amma dai bashi yana kansu
idan wanda irin satar da barayi ke yana kan- yana sama a kan tilas shi ma tunda wace irin su- wace irin sata kamar ka aje mashin ɗinka a ɗauke eh kaga in an ɗauke misali mm kaga kai ba da ra'ayin ka ba mm can sai kaga abun ka mm to da ka ga cewa za ka tankara na wancan da yake gare shi ko kuma a'a barawan za a bibiya a'a wani ka'ida in ka ga kayan ka wurin wani wanda ka gani ka kama to shi za haka shi kuma hukuma ta tasa shi gaba ya kawo wanda ya kawo mai kai wanda ka ga kayan ka to shi za haka wannan yana da bambanci saboda yanzu shi abbara wurin ka wancan baka san shi ba eh in ya ce a ni ba ni na sato ba to wa- ba wanda ya sa wasu sato kawo shi ko ba haka ba sai ya kawo shi shi wannan yana da bambanci Mm. to da haka wurin jabrin nan yana da kyau a a kula sosai Mm. walbai'u ciniki ja'izun halat ne ma alkufari a yi shi tare da kafirai ko ya saye gare ka ko ka saya mai a matsayin shi na kafiri ya halatta wa haka za shira'u haka nan sai fil bukhari hadisi ya zo cikin bukhari ja rajulun ai ja a rajulun wani mutum ya zo bisha'ihi da awakinsa ko tumakinsa tawilun wani dogon mutum kuma gashi mushriki fafta amin hushatanin rasulu sai manzo ya sai akuya daga cikin wa'annan awakin nashi kaga sayan da annabi ya nuni kan mi ya halatta a sai a buga kahiri Eh, ya halatta so da haka ba haramun ba ne ko? to sai ce lakin na sai dai bai a mushafin sayar da ƙur'ani lahum ga kafin rai min muharrami to wannan shari'a ta haramta shi duk wanda ba musulmi ba a sai da mai ƙur'ani wa musulmin lahum ko sai da makafirai bawa musulmi shi ma min muharrami shi ma haramun ne awis sagiri lahum ko sai da makafirai eh, ainihin ƙaramin yaro wanda ana iya cilasta shi an gane ko ana iya cilasta shi akan ya koma kafiri eh, to duk dai bai halatta ba sai ce ka alatul harbi kamar inda bai halatta a saida na'ura ta yaƙi ba li harbiyin ga abokin fada kafirin fada kafirai ne waɗanda ana fada da su to bai halatta su shigo kasuwan musulmi a saida musu makamai ba wa man fi fitanin da wanda kuma an tabbatar da cikin fitina hiki eh ya yi fada da wani sai ya garzayo wurinka wai yana neman ka saida mai yuka to haramun naka saida mai Eh, saboda kada ya amfani da wannan yukat ala da'ihi aman ya zan ya dogara ya doge akan wannan ta'addanci na shi je ya amfani da wannan ya yi ta'addanci ko kuma a tsakanin kabila da kabila ne fada ya kace mai tsakaninsu an gane ko an san cewa akwai fitina tsakaninsu kuma ana cikin fitinar to in sun ce su zo kasuwa su sai wani abu wanda yake da alaka da makami ba za a saida musu ba ai suna iya amfani da wannan su je su sai abin da ba daidai ba ko to duk wanda an kasan ko ka san mutum cewa ya yi faɗa da wani kuma an yi an yi hibar faɗan ya ƙiya to kakka sai da mai makami in ka sai da mai to ka sai da mai haram an fahimta ko to shine aman ai a kama ya tsayu ala tida'ihi akan ta'addancin sa bai tuba ba amma in ya tuba babu laihi ka bai alatin kamar inda ya haramta a sai da wata, wa- wa- wata na'ura ko kaya liman ya asibi ga wanda zai yi saɓon Allah da ita to shi ma bai halatta ba in ka san abin gada za ka sai da wa mutum zai je ne ya saɓa ma Allah ko da abin ya halatta a sayar da shi to bai halatta ba kamar kila waya kake sayarwa shi zai sai waya ne ya je ya yi ta amfani da kalle-kalle kayan batsa da sauransu shi an muradi ne to bai halatta a saida masa ba ba don saida wayar haramun ba ne ko mp wanda zai sauraron waƙe-waƙe Eh, ka san shi waka ɗaya gaba ne to in ka san waka ɗaya gaba ne kakka saida mai mp ko sifika ko abu Eh, ko kuma wanda mawaƙi ne ya zo ya ce ka saida mai mic microphone ko loudspeaker to duk bai halatta ba eh haramun mm. Ah, ƙwarai ku duk ya shiga ciki duk duk wannan sana'a haramun ce wannan kabu kabun da ya yi haramun ne in ya ce ya ci haram eh saboda wata awonu alal birru wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan mm.
shi ma zai shiga kenan na irin lokacin
na eh ƙwarai ku sai su zo idan ka tare suna sayan
mm.
awaki ko yawwa duk eh duk abinda duk abinda yankawa za su yi to haramun ne a saida musu amma babu laihi ka saida musu ruwa ko lemu wannan duk malamai sun ce ba komai amma dai nama wanda za su yanka to ba eh ba ba a saida musu duk sutura ba komai za ka saida musu kenan kai da yake sana'a dan dama abu ne ko lo- lokacin kirsimas ko ba da lokaci ba za su abu ne ta kuma dabba za su yanka ne da sunan yesu a gani da kuma girmamawa ga bikin nasu amma su tura don sun saye gare ka sun sa wannan ba komai Mm.
kenan cinikin ka ya zama haramun ne.
ya zama haramu wannan kuɗi ba za ka ce shi ba in ma ka ci to akwai matsala na Mm.
ya kira na ce tambaya ta ke da Allah wani kirista a kwakwashi ne na'am da kirsimeti ya bashi dan mutum dubu guda kyauta Mm.
saboda kirsimeti saboda ke su ba kirsimeti ya bashi da halatta ya ake azumi haka ne domin hukunci ne eh to shi abatawat dama abin da ɗaya malamai sun ka togace shine su saida mak- eh, su baka abubuwa na 'ya'yan itace haka ko lemu amma abin da ya shafi abinci to ba za su ba za su baka kuma ka karba ba tun da yayi ne don girma oke ba dafa ba a ba komi an sha abin shi zai iya ansa abi ne ba komai na ɗauka ko an dafa a to zai iya ansa abi shi dama abin da ake nisanta abin da sun ka dafa eh amma duk abin da ba dafaffe ba ne to in sun ɗauka sun baka ko su baka kuɗi ko su baka abin nan to wannan duka kamar yadda ibn al-qayyim ya kawo cikin ahkamu ahli zimma to sahabbai sun yi fatawa cewa ba komai ko su baka lemu ko wani abu duk zaka iya ansa ba komai amma da abin da ya shafi da faffen abu ne ko nama to in sun baka ba za ka ci ba Mm, kamar da faffen abinci nasu ko su kawo maka nama ko da kai kai yanka naman
kamar cin lokaci wasu in suna alaka da mutum ne haka Mm, suna iya ba su sayan kayar rago guda wai haka cikin abubuwan su na kirsimeti idan ya kawo musulmai tsaraba to wannan duk bai halatta ba ko da kai kai yanka malamai sun ce bai halatta ba Mm, saboda daga cikin wa ma uhilla bihi da gairi su suna da manufa suna da eh yawwa to shi kuma lemu kaga ba wani daga sauti sun kai ko wani abu ba bai da alaka da yanka to shi yasa an kai rangwame a kansa eh za ka iya ci ba komai dama abincin su halatta ne Mm. ko da tun da dai bai da alaka da bikinsu ba komai kirista zai iya dafa abinci ya ba haka ci amma ba lokacin kirsimeti ba Mm. ko da akwai nama ai ana cin yankansu Mm.
Ramakala masu yanka don bikin maulidi ba suna rarraba nama gidaje gidaje.
Mm. to shi wasu malamai sun ce da hukuncin su guda Mm, akwai eh, lallabatul fauzan ya ce duk abin da za a yanka don maulidi to haramun ne ba a ci Eh, saboda an yi ne don a raya bidi'a kamar da shi ma wancan ya yi ne don ya raya bikinsa na kirsimeti eh to duk abin da za a yi don a girmama bidi'a to haramun ne ƙwarai kuwa amin muna da aiki tsohon bu ƙarasa yau jama'a ce ka bai i'alatin liman ya asibi ha ga wanda ka san an yanke ko shakka babu zai je ya saba ma Allah da ita ne wazannan ko kuma a zato kake yi kawai dai alamun shi ka gan shi ka dan shi ka gan shi dai gaye gaye ne haka hmm? to kaga alamu zato mafi- mafi rinjaye wannan kaga in ya sai makirfon ko ya sai mp ka san waka zai saurari ba zai je ya saurari su dai su ko malamai ba wabi wahamin ko kuma a kana wahamin cewa a, zai je ne ya ainihin wato ya saban Allah da shi to in wahami ne ba zato ba ba kadai ba yaƙini kenan to kuriha wannan cinikin an karhanta shi Mm, in gane ko misali ustazu ne ya zo zai sai wani abu wurinka misali kila zai sai yan ɗin to amma sai dai wurin da yaka zama kuma ana sauraron waka wurin to haka shi a karan kansa in a zahiri ne za a ɗauka cewa ai ba zai saurari waka ba to amma kuma tun da yana da alaka da masu sauraron waka akwai yiwu kuma zai iya sauraren ta to mak- makaruhi ne ka sai da mai ko da ustazu ne eh akwai eh akwai shubha eh zato mara ƙarhi zai iya sauraron waka da ita tunda yana da ala yana eh tunda yana da alaka da su ko ba haka ba to ka gani ko kuma a a misali eh ka ɗinka mutum sutura ta wuce haddin shari'a to duk wani yana cikin ciniki na haram Mm. ka ɗinka mutum in namiji ne ya wuce idan sautu wannan haramun kai ko da shi adda ra'ayi ko ka ɗinka mace kaya matsatsi ta dinga sawa tana tabarruci shi ma wannan duk ciniki haramun ne. duk hara- haramun kake ci ko ko da ya ce tunda Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi yanzu ka- ka ka bashi gudunmawa Ana aski ba masu aski.
eh duk Daga aski gemu.
duk guda ne da masu aski gemu da masu eh, ainihin rabe gehe a bar duk haramun ne in mutum ya zo sai ka ce to kai shari'a shari'a ta hana wannan ma za ka yi ba Na ga mai askin da za a nan ba. Shi bai askin ba.
to kun ga shi yasa mal- malam can a baya je ya ce da aure da ciniki suna da alaka da tsarin rayuwar mutane a gani to ka gani sana'an ma in za ka yi sai ka yi a hankali
Allah muna bibiya abu ma da za a gyara su.
ana gyara to mutane ba babu ruwansu da karatun addini gaskiya ne kuma shi yasa kasuwancin ya lalace ma'amala ta lalace wallahi gaskiya ne amma yawancin masu da su ba masu ilimi ne akan abin ba sosai ku ya ka dai me ake nema kuɗi kuɗi ake nema su ne abubuwan matsalar da muke fuskanta ko ina zuwa kan wallahi to kaga dole a samu matsala dole a samu matsala saboda a mutum abin da zai gana da shi fara da abin ya za eh shi kwarai kwarai kwarai shi da bai san cewa shi kuma shari'a tana da ta cewa kan shi ba ai shari'a ita ce ta mallaka ma abin to saboda haka tana da iko a kanka Mm. to wannan rukuni biyu mun kai sai gobe sai mu tashi rukuni na uku eh ma'aqulun alai shine kuɗi ko abin da ke tsaya matsayin kuɗi shi ma yana da nahi sharuɗa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته